الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شرين دبقوي قوة المحرم hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 12 ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Manzumatin Nuniya ta al-Imam al-Qahtani muna bibiyar sharhin nan na al-Qutufud Dawani na Dr. Suhaimi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 46 a cikin wannan littafi mai albarka muna kuma karkashin alƙadaru manzilatuhu wa maratibuhu wa kamalu hikimatin lahi fihi wa wujubul hikimati bidhalika a ƙarƙashi ya kawo mana baitika guda guda nawa kenan guda bakwai tun daga baiti na tamanin har zuwa baiti na tamanin da shida wanda muke ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya muna bibiyar sharhin da Dr. Suhaimi ya yi musu a kusan darasin da ya gabata dai mun tattauna game da rabe-raben ko maratibul qadar wanda a cikin maratibul qadar din akwai al-ilmu al-imanu bi ilmillah ash-shamil akwai al-kitaba sannan akwai al-mashi'atu sannan kuma akwai al-khalqu wafqa tilkal mashi'a wanda duk wannan mun tattauna shi a cikin darussan mu inda kuma malam ya ci gaba da yin sharhin waɗannan baitoci kusan har lokaci ya cin mana da haka insha Allah ta'ala mun karanta nafadhat mashi'atuhu bi sabiqi ilmihi fi khalqihi adalan bila udwani kusan wannan shine baiti na kusan karshe da muka tsaya akai baiti na 84 cewa ganin damar Allah madaukakin sarki ta zartu da ilimin nan nasa wanda ya riga ya gabata fi khalqihi cikin halittarsa adalan kuma bisa adalci bila khusrani ba tare da bila udwani kai ba tare da zalunci ba to inda malai yake cewa wannan baiti muta'alliqun bil mas'alati sabiqa yana da alaka da mas'alar da ta gabata shine imani da alqada wal qadar imani da hukuncin Allah imani da kaddarar Allah har ma malai yake cewa walau annana jami'an wa huwa annana kai jami'an mulkun lillah dan mu sani cewa ga baki ɗayan mu dukkaninmu mallakar Allah ne da aka Allah ta'ala yana aikata abinda ya ga dama cikin mulkinsa kuma babu mai mayar da hukuncinsa babu kuma mai sauyawa wanda Allah ya taimake shi shine ainihin wato shine wanda aka taimaka Allah ka taimake mu wanda Allah ya tabar kuma shine tababbe mai karfi wanda Allah ya karfafe shi mai rauni wanda Allah ya raunana shi wannan babu cin karo da kasancewar musulmi ya yi ijtihadi ya yi ƙoƙari ya yi aiki tukuru da fafutuka da shige da fice wajen yin aiki da dukkan wasu sabubba da za su ƙarfafe shi su kuma nesanta shi da rauni almuminul qawi khairun wa ahabba ila Allah min almumin da'if wa fi kulli khair da kuma hadisin da muka karanta wallazi nafsi biyadihi wanda wannan duk yana nuna cewa mutum ya tashi ya nemi na kansa kada mutum ya tsaya ya ce to ai Allah ne ya kaddara masa talauci a'a to ai sai ka tashi ka motsa ka yi duk yanda ake yi dan a fita daga talaucin baka fita ba to sai kuma ka dauka ko kaddara ka a cikin talauci take amma kana zaune ka yi lalaci baka motsa ba to wannan imanin ka da kaddara cewa Allah ya kaddara maka talauci to wannan kuma ba abu bane wanda zai zama kwakwalwa za ta iya karba da haka duk mun tattauna akan haka abin nufi dai shine ga baki ɗaya mu mulkin Allah ne mallakar Allah ne yana kuma tasarrufi cikin mulkinsa yanda ya ga dama da haka ranar tashin alkiyama shi sa Allah ta'ala zai kirayi al'awwalina wal akhirina na farko da na karshe ce limanil mulkul yau da haka Allah ta'ala da kansa zai ce lillahi alwahidul qahhar da haka in kai imani da wannan ka kiyaye shi to kada kai bakin ciki da takaici bisa dukkan abin da kaga ya kubuce maka na jin dadin duniya ko al'amuran duniya wanda ba daga sakacin ka ba haka Allah ta'ala ya kaddara abin ya faru sannan kada kai farin ciki cikin abin da ya baka na duniya shi ma wata kaddara taka ce haka kuma kila akwai hikima da kuma jarabawa da ke karkashin haka ka sani cewa wanda ya wadata ka a yau mai iko ne akan ya talauta ka gobe wanda ya bakka cikin talauci ko ya talauta ka a yau yana da cikakken ikon ya mai da kai mawadaci gobe don haka ka gane cewa salahaka a cikin talauci kila take domin daga cikin mutane akwai wanda salaha ɗinsa zamansa na gari da mutumin kirki don yana talaka ne amma da ya zama cikin mawadata da da wahala ya zama cikin mutanen kirki kaga wannan shi a cikin zamansa a yanayi na talauci a nan salahasa take wani kuma a cikin wadata salahasa take inna Allah la yuhibbul farihin mun karanta likai la ta'sau alama fatakum ala tafrahu bima atakum duk kusan mun yi bayani akan haka qala al muallif rahimahullahu ta'ala subhana man yujri al umura bi hikmatin fil khalqi bil arzaqi wal hirmani shine cikon baitin subhana malan sai faɗi wannan kalma don tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata ga Ubangijin da yujiril umura yake gudanar da al'amura yanda kake ganinsu, bi hikimatin kuma da hikima, fil halki a cikin halittarsa, bil arzaki da arzirta wasu, wal hirmani da kuma haramta wasu hana wasu arziki ɗin, wannan duk akwai hikima. yuwasilu rahimahullahu ta'ala al-kalama. al'imamul kahatsani a nan yana so ya ƙulla zancensa an mas'alatul ƙadiri game da mas'alan nan ta al'aƙadari ƙaddarori ko ƙaddara wal hikimatul ilahiyyati da kuma hikimar ubangiji almuta'alliqati bidhalika wadda take da alaƙa da ƙaddarorin nan ƙaddara kowace iri ce ko ta arziki ko ta talauci ko ta wadata ko akasin haka ko mulki ko akasin haka wannan duk kowace ƙaddara ka sani akwai hikima ta Ubangiji a tattare da wannan kaddara. Fahuwa ma zala, da haka Ubangiji wato ma zala bai gushe ba, wala ya zalu kuma ba zai gushe ba yujirin umura, yana gudanar da al'amura alamukuta za hikimatihin nafiza, bisa ga abin da wato hikiman nan tasa zartacciya ta hukunta. Da haka Allah ta'ala bai gushe ba, kuma ba zai gushe wajen gudanar da al'amura kuma yana gudanar da su yanda shi yake so su gudana ba yanda ni ko kai kake so wato ya gudana ba sannan yana gudanar da su gwargwadon yanda hikimarsa ta zartar fallahu tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala muqaddirul ajala shi ke kaddara wa kowa ajalinsa wani kaga yayi tsawon rai wani kuma yana kan ganiyarsa a ɗauke shi wani kuma sai ya tsufa ya ta kwarkwashe sannan a ɗauke shi da haka ubangiji shi ya ƙaddara wa wannan yana cikin ciki yana fitowa ya koma ya ƙaddara wa wannan sai yana kan shekara bakwai zuwa goma ya koma wani an ƙaddara masa yana baligi ya koma wani sai ya zama kahal ya zama cikakken mutum sannan sai Allah ta'ala ya ɗauke shi ajalin kenan wani kuma za a jinkirta masa haka kaddararsa take zai yi tsawon rai a duniya zuwa gwargwadon abin da aka kaddara masa na ajalinsa da aka ga kenan dabara da hikima ba ta yawa ba ta ƙara wa mutum ajali kamar yadda babu wani abu da zai rage wa mutum ajalinsa ajalin mutum rubutacce ne wa muqaddirul arzaka sannan ubangiji ta'ala shine mai kaddara arziki ka yarda da wannan kai imani da wannan Allah shine mai kaddara wa kowa arzikinsa kuma babu mai cin na wani kowa za ka ga gwargwadon arzikinsa shi yake ci wa muqaddiru shaqawata was sa'ada kuma shi ke kaddara wa wasu tabewa ya kaddara wa wasu lalacewa da tsiyacewa was sa'adata ya kuma kaddara wa wasu arziki na duniya da lahira wafaka ma alimahu fil azal gwargwadon yanda iliminsa ya riga ya san hakan tun fil azal Allah ya riga ya san wani shakki ne wane kuma sa'idi ne wane arzikinsa iri kaza ne wane shi kuma arzikinsa iri kaza ne wane ajalinsa kaza ne wance ita kuma ajalinta kaza ne wane dalilin da zai sa ya mutu kaza ne wane kuma silar mutuwansa shine kaza wance kwata dalili kaza za ta mutu wafaka ma qaddaraha gwargwadon yanda ya kaddara qabla khalqi samawati wal ard kakkamanta kaddarorin nan namu da muke kaiwa da komowa a cikin su Allah ya riga ya kaddara su tun kan ya halicci sammai wal ardi tun kan ya halicci ƙasa bi 50 alfa sanatin da shekara ainihin wato dubu hamsin tun kan Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya ƙaddara a duniya arzikinka naira miliyan kaza ne duk wayanka duk kulumboto da shige-shige wajen nema wannan abin da aka ƙaddara kafin a halicci sama da shekara dubu hamsin shi za ka samu na fata an gane wa amila wa alima ha qabala zalika kuma Allah ya san hakan tun gabanin hakan bilabtida'in ba tare da farko ba babu wanda ya san yaushe ne farkon ilimin Allah game da kaddararka babu wanda ya san farkonsa fa huwa yujri rizqa da haka Allah shike gudanar da arziki wal khalqa da halitta wal ajala da ajali wal ata'a da kyauta wal man'a da hanawa wal hirmana da haramtawa kullu zalika yujri indahu li hikmatin baliga dukkan wannan yana gudana a wurin Allah da hikima wadda take matuƙa wato hikima wadda ta kai matuƙa a karka ɗauka abubuwa kawai sadafan suke faruwa da aka ba ka da wata ta cewa game da abin da ya shafi ƙaddara Allah ya riga ya yi ƙaddara wane zai bashi wane zai hana shi wane za a bashi kuma za a karɓe wane za a hana shi da farko da ƙarshe za a bashi wane da farko za a bashi a tsakiya a kwace a ƙarshe a kuma bashi wane shi kuma a hana shi a farko a hana shi a tsakiya sai an zo ƙarshe sai a tulo masa ina fata an gane wane kuma an hana shi a farko a tsakiyar ma ba samu zai ba ƙarshen ma dai haka za a koma Allah ya kiyaye wane shi kuma a farko an tashi cikin wannan arzikin a cikinsa har tsakiyar rayuwa kuma cikinsa za a koma kowa Allah ta'ala ya riga ya kaddara masa da aka hana wani da ka ganshi a cikin yana yana karɓar kebul an gane ko wato Allah ta'ala yana da hikima cikin haka yawa Allah yana da hikima cikin haka don haka za ga wani duk abin da ya kamata na nema yana yi balma wani wanda ya fi shi arzikin bai kai shi hazaƙa ba da ƙwazon nema amma Allah ya hana shi wani tun kan a haife ka wani nemansa ya haife ka ya yi jika da kai nemansa kawai amma yanzu sai ya zama masun janka sai dai ka dinga ganin girman shekarunsa ka dinga sassautawa wajen ba da katsawa ba kaza amma dai a yanayin aiki an ce ma masun janka ne shi duk zaman da ya Allah bai ba shi basirar ya zauna ya firamare ya gama ya sakandare ya gama da kila ya yi fansho ya ci garatuci ma kai baka gama makaranta ba amma duk ya zauna bai yi ba kila ma an kai shi makaranta ita gudu sai bayan an haifi mahaifinka kai ma ya zo ya haife ka kaje ka zauna kai makaranta kai waye kuma ka samu babban ofis kana jujjuya shi kuma ka ce ya zo ka dinga aikensa kai in ba hikimar Allah bai na za a yi haka kaddarawar kenan zalika taqdirul عزيز العليم ka je ko wani kuma ga duk ka kare karatun naka it was it was duk ka yi ga takardu ka tara amma ga wani a nan wallahi in an kama yi check sai dai dangwale ko sigineta ba zai iya ba sai ya dinga ina ne ma kai dan takarda kai zaka ce alhaji nan ne kai kake nuna masa alhaji ya ce na yi ci a alhaji nan dai kuma cikin kwantar da kai kamar duk takardun da ka zo kuma shi kana cin abinci a karkashin su an fahimta ko haka Allah ta'ala shi haka yake kaddar abubuwansa eh a gaishe ka Allah eh da aka yi kisa kullu zalika duk wannan yujiri inda huli hikimatin baliga kuma haka dauka duk wayannan abubuwan da suke faruwa ba hikima akwai hikima kuma hikima baliga wa kullu shay'in Allah ya ce ko na abu indahu a wurin Allah bi miqdar da gwargwadonsa gwargwadonsa kar ka ɗauka wanda aka tulo masa kamar ba a san adadin abin da aka tulo masa ba wani adadin da aka bashi karka shi yasa in ka zo zakka ka- ka noke Allah ya sani ya san gwargwadon abin da ya baka komai a wajen Allah da gwargwadonsa ya san adadinsa an gane ko kai ta dabara family plan ɗinka wallahi dozin ɗin nan ya sun zo wani ma da yan kwayoyin a hannu a inna fi zalika la'aya saboda kai baka san hishimar Allah ba wannan ƙarshen wallahi shine mai tausayin shine mai jin kan kuma shine dan gwatan sai ka ce a barar da shi a zuba shi a kwatami in kana gudun talauci ka ka haɗu da shi kenan domin wanda zai zo ta silarsa za ka samu sa'ada ɗin ka ce a zubar da shi shi sa sai kai ta ƙoƙarin ya zube sai Allah ya ce a kai ta tsaki ka bata da matar ku ya- kai mata yaji kai ta cewa ta ta- ka ce fa ka a ɗauki abin nan ka a ɗau ya aka yi ta bari ma min nafsin khaliqatun illa Allah khaliqaha tun da Allah ya shirya zuwa sai ga yazo kuma sai daga baya sai ga kuma shine zai zo ta haba haba kuma ka zo kai ta sa manyan riguna da aska kana ta bubbudawa kana wanda da an tuna maka baya ma kida shi ma da an gaya masa abin da ka so kai masa an gane ko قال الله تعالى الله عز وجل yace walau basatallahu rizqa li ibadi da Allah yana shimfida arzikinsa ga bayinsa yanda su suke so ba mai san a bashi dan kadan kowa da yawa yake so kuma Allah yace da Allah yana shimfida arzikinsa ga bayinsa kowa a bashi labagaw fil ardi da sun yi tsaurin kai a ban kasa walakin sai dai shi Allah yunazzilu yana saukar da arzikin bi kadarin ma ya sha gwargwadon yanda ya ga dama ba gwargwadon yanda kai kake so ba gwargwadon yanda ya ga dama zai saukar kamar yadda muka faɗa wani na kullum ake bashi albashinsa kullum Allah ta'ala zai sallame shi kullum ya je zai samu iya na ranar ne da haka da ya je sai ganshi dan abincinsa gwangwani biyu ko gwangwani uku duk kokarin da ya da fafutuka iya abin da ya samo kawai na gwangwani biyu gwangwani uku wani sai a bashi na wata daya dan albashi ne da an bashi albashin kawai sai je ya siyo taliya ya siyo kaza ya siyo kaza ya siyo na wata daya aka bashi wani sai a bashi na shekara in ya je taro ya zo aje shi har shekara ana ta amfani da shi ina fata an gane yunazzilu bi qadarin ma yasha innahu bi ibadihi domin shi Allah game da bayinsa khabirun mai cikakken sani ne ya san su waye basirun kuma mai gani ne wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha Allah shine wanda yake saukar da ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan sun yanke sun yanke kauna bayan sun fudda rai ana ganin damunan nan da ta riga ta tafi Allah ya kuma ga amfani duk bai kai ba kai insha Allah ina ganin bana dai wasu mutu wasu hasara za su yi wai yanzu shi ke saukar da ruwa bayan an fudda rai shine min ba'di ma qanatu bayan an fudda rai amfani ya fara mashashara turawa sun bayyana a gonar mutum kun san turawa suna bayyana ko wayan aka ga amfanin gona ya fara ja to turawa sun bayyana sai ga kuma Allah ta'ala ya kawo ruwa mamako wasu lafiyayyun ruwa kuma sai ga sun karasa da damuna sai ga kuma manoma suna ta dariya huwa alladhi yunzilu ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu kuma shike daidaita rahmarsa ya yada ta ko ina da ko ina wa huwa al-aliyu domin shi Allah shine majibincin al'amarin bayansa alhamidu kuma shayabo suratul shura aya ta 27 zuwa 28 fa huwa subhanahu wa ta'ala da aka shi Allah subhanahu wa ta'ala la yusalu amma yaf'alu shi sa shi ba a tambayarsa dan me yasa ya aikata abu subhanahu wa ta'ala ma fa'ala shay'an illa li hikmatin dan bai taba aikata wani abu ba face akwai hikima duk abin da ka gani na halittar Allah akwai hikima shi sa munana wa Allah zato ne ka ce kai baka ma san me yasa Allah yi kaza ba irin wannan kuskuren za ga mutane suna yawan faɗa ba ruwanka ba Allah ta'ala hakim ka duk abin da yi akwai hikima da ta saye wa laysa min al-lazimi hatta na'budu Allah an na'rifa al-hikmata fil amri al-mu'ayyan ba tilas bane wai ba za mu bauta Allah ba har sai mun san hikimar Allah cikin wani al'amari a yananne ba sharadi bane ka ce kai ba ka bauta Allah ba har sai ka gano me yasa hikimar da me ce hikimar da ta sa Allah ya ce ayi kaza me ce hikimar kai gaskiya baka ma gano ba da ka sai ma ka gano me ce hikimar sannan zaka bauta Allah wannan ba ka'ida bace kamar kana tuhumar Allah da rashin hikima cikin al'amuransa kenan da yayi wani sarki yayi wani talaka akwai hikima yayi wani mai kuɗi talaka akwai hikima yayi wani namiji wata mace akwai hikima yayi wani dan birni wani dan ƙauye akwai hikima akwai hikima yabi da haka ba lalle sai ka san hikima ba amma akwai hikima da haka ba za ka ce kai ba za ka bauta Allah ba sai ka gano hikima da ta sa al'amari kaza yake faruwa au shara'ahu ko kuma ya shar'an abin wa ya kafi an na alama kai ya ishe mu mu sani anna na khuliqna li ibadati mu fa dama can an halice mu ne dan bautarsa kawai ce yayin mu bauta shi ya halice mu ne ba dan komai ya ce dan mu bautata masa to yana kai ga wani tambayar me yasa za a yi kaza me yasa ba za a yi kaza me yasa aka ce azhar ayi raka hudu la'asar kuma hudu amma magariba aka ce ayi uku wai tambaye ka an halicce ka ne don bauta masa tun da ya ce don ka bauta masa kawai kai ta bautar ko ka gane hikimar ko ba gane hikima ma'a imani na anna kulla shay'in khalaqahu subhanahu wa ta'ala duk da cewa mun yi imani da cewa Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya halitta au shara'ahu ko ya shar'anta shi li hikimatin akwai hikima a cikin shar'antawar a cikin akwai hikima cikin abin da ya halitta din kuma hikimar baliga fala ya sa'una hina izin illa limtithala wa taslim ba mu da wani zaɓi da ya rage ko kuma ka ce fala ya sa'una hina izin babu abinda kuma ya rage mana illa limtithala sai bi wa taslima da miƙa wuya kawai shine ya rage mana قال تعالى الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون سورة النور آية 52 الله تعالى يتي مؤمني باس da wata magana idan an kira su zuwa ga bin Allah wa rasulihi an kira su zuwa ga manzan Allah liya hukuma bainahum dan yi hukunci tsakaninsu ba su da wata magana illa an ya ƙulu face su ce sami ina wa a mun ji kuma mun bi wa ula'ika humul muflihuna kaga masu sami ina wa a Allah ce su ne masu rabauta wa man yuti illaha duk wanda yi wa Allah da'a wa rasulahu yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa yakhsha Allah ya ji tsoron Allah wa yattaqihi ya kiyaye dokokinsa fa ulaika humul faizun Allah ya ce waɗannan su ne masu samun rabauta Allah ka samu a cikin su wa bina'an ala zalika saboda haka fa inna man razaqahu Allah ginan wa sa'ati rizqin da aka duk wanda Allah ya azurta shi da wadata mai yalwa Allah ya wadata shi da arziki mai yalwa fal yahmadillah ala zalika ya gode wa Allah maɗaukakin sarki akan haka kada ya taɓa ganin kiredit ɗin daga gare shi ne kar ya ɗauka saboda tsabar iya kasuwanci ne da iya juya kuɗi a ya gode wa Allah wal yashkurhu bi ada'i huquqihi ya kuma gode wa Allah ta hanyar bayar da haƙoƙi haƙoƙin tilkan ni'ami waɗannan ni'imomin da Allah ya masa na arziki minal infaqi na ya dinga kashe wannan kudaden min fi wujuhil khairi a fuskoki daban-daban hanyoyi daban-daban na alheri duk wanda Allah ya bashi arziki abinda Allah yake nufi kenan an gane ko ba mutum ya taskace ya boye ya yi kaza shi bai ci ba wasu ba su ci ba shikenan kawai sai dai in ya zo ya mutu kuma a zuwa tara bangado da haka Allah maɗaukakin sarki in ya azurta mutum ya yalwata masa ya gode wa Allah kuma Allah yana so ya nuna godiyar a aikace ta hanyar bayar da haƙoƙin wannan ni'imar in dukiya ce minal infaq a ga duk abin da ya shafi taimako da dukiya kana yi gwargwadon yadda za ka iya taimakon yan uwa taimakon makwabta taimakon jama'ar gari duk wanda ya zo ko bai samu abin da ya kashi gaba ɗaya ba zai samu abin da ya sawwaka ba dan akwai ba ba zai zo ba kuma hikimar kenan kuma ka gode wa Allah da yasa ba kai ne ka je ba nema kullum abin da nake so ka dinga ganewa kai mai wadata kenan ba fa dabara ba ce in Allah ya ga dama sai ya karbe sai zama kai ne mai zuwa ainihin wato wajen wani bukata amma wani ya zo kai kadai ka tarar da mutum biyar mutum goma a kofar gida wajen awa uku suna jiran ka sai ka tashi daga bacci sai ka kintsa sai ka yi waye su fito kawai saboda wani zaka bashi dubu daya wani dubu biyu wani dubu biyar wani kaza gode wa Allah da Allah bai sa kai ne daga an fito daga sallah asuba kake daka sammako ka je kofar gidan wani ka tsuguna ba da ka wannan shi ma abin a duba ne wa ada'iz zakati da bada zakka wani hawi zalika da makamancin haka wannan duk yana daga cikin godiya ga Allah akan dukiya in har baka taimako da dukiya ka baka gode wa Allah ba in har yan uwanka ba sa ba sa dandanar arzikin dan uwansu da Allah ya daga a cikin su arzikin ka ba shi da amfani kuma baka gode wa Allah ba idan har iyalanka har yanzu cikin kunci suke da matsi duk da wadatar da Allah ta'ala ya maka lalle kana cikin butulu wanda baka gode wa Allah ba in ya zamanto shekara cur za ta yi ka ki tsayawa ka yi lissafi ka cire haƙƙin Allah na zakka wallahi kana cikin wanda baka gode wa Allah ba wa nahwi zalika wa an yasbira kuma yayi hakuri idab tuliya bi dhiqin in aka jarrabe shi da kunci baka ganin kuma a hannu guda wani shi kuma da kunci aka jarrabe shi kai an jarrabe ka da dukiya shi kuma an jarrabe shi da talauci sawa'un kana zalika bi qillati zatil yadi kuncin nan sawa'un na karancin abin hannu ne aw shadhafil aishi ko wahalar rayuwa wannan ka ganshi duk ya fita daga hayyacinsa faskare yake kuma kai ka san in zaba ake ba zai zabi faskare ba a ce ga ka a cikin shago da tayan da iska AC a cikin kana cikin kaya na alfarma da an ganka kama a tsaga jini ya fito amma ga mutum hannunsa kama katako ya kandare an gaya maka ba wanda yake rabawa bane ya raba ku a haka in zaɓa kewa zai zaɓi wahala ba fata an gane su saboda ka gane cewa wani yana nan shi kuma an jarrabe shi bi zikin da kunci sawa'un kuncin zatil yadi abin hannu aw shadhafil aishi ko wahalar rayuwa ko tsananin rayuwa aw dhiqin fir rizqi ko kunci a cikin arziki kullun dan abin da ake samu baya isa aw masaiba ko kuma musibu yubtala bihal abdu da ake jarrabar bawa da su wa yuktabar ayi masa ayi wa bawa gwaji da su falyar da bi qada'illah dan haka musulmi ya yadda da hukuncin Allah wa qadarihi da kaddararsa wal ya'lam ya sani annahu yanda al'amarin yake lan ya muta saran ka inuwa ba zai yi ba ka mutu hatta yastakmila rizqahu sai ya cinye arzikinsa kakaf wa ajalahu fi duniya sai ya cinye lalitar kwanakinsa na zaman duniya gabaki daya ka sa ranka inuwa arzikinka guda ɗaya ba za ka koma zuwa ga Allah ba da ya kaddara za ka samu a nan duniya sai ka same shi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wali kulli ummatin ajal Allah ta'ala ce kowace al'umma mun sanya mata ƙayyadadden ajalinta fa'iza ja a ajaluhum amma fa duk al'ummar da ajalinta ya zo mata la ya sa na sa'atan ba fa za a jinkirta musu ba da sa'a ɗaya wala ya ta na kamar yadda ba za a gaggauto da ajalin ba kafin lokacin sai duk zaman ajali muke kowa yana da wa'adinsa na fata gani kuma ba wa'adin ne ne fa sai mutum ya tashi nan na ba ku misali ne ko ku ne ko a wani wurin na manta mace sai da ta yi kwana biyu a cikin akwatin gawa awata ina jin arba'in da nawa aka ce ta je saudiya su kansu duk gwaje-gwajen su ya nuna ta mutu duk gwaje-gwajen da suka ya nuna ta mutu har ma yan uwanta na can da suke can har nan ma an bugo waya suna ta koke-koke ta mutu can kawai ana jira a sa hannu yan uwanta su yarda su sa hannu a ji a binne ta a cikin fridge a mutuware cikin akwatin gawa amma ana zuwa aka same ta kuma ta farfado ta farfado kuma ta tashi garau kuma har yan uwanta suka yi waya da ita to ta je ta dawo na fata an gane saboda da sauran kwanakin ba su kare ba suratul arab aya ta 34 wa ma min dabbatin Allah ya ce babu wata dabba fil ardi anan dabba shine duk abin da ke tafiya a ban kasa mutum ya shiga ciki dabbobi sun shiga ciki aljanu sun shiga ciki dukkan halittu ma min dabbatin babu wata dabba ma'ana babu wani abu mai tafiya a ban kasa illa alallahi rizquha face arzikin sa yana wurin Allah da kai arzikinka daban na ɗanka daban ba arzikinka ɗanka yake ci ba arzikinsa shi ma yana nan an yi allocating ɗin nasa sai dai kila an yi maja da naka dan ka dinga ya dinga fita ta hannunka na ba ta an gane shi sa aka shiga irin wannan babun to sai ga kuma wato imani yana girgiza sai ga mutane fa ka dora su a sikelin alqada'u wal qadar fa mutane da yawa sun sauka na tabbatar maka wallahi mutane da yawa in ka dora su a ma'auni na alqada'u wal qadar wallahi da yawa mutane ba za su ci ba za su ci wannan skelin ba za a sauke su ne kawai kuma mutum gashi musulmi wani lokaci har da ma ilimi di yana abu na amma sai ka dinga jin kuma tunaninsa walla ba tunanin al'imani da alqada wal qadar bane sai ga tunani yake kawai irin na turawa da wayannan orientalist din da wayan duk tunanin nukan su ai sun yi barbarar wannan tunanin cikin mutane sai ga mutane kawai suna kawai ga kaddara mutum ya guje mata kuma ya koma tunani wajen tunanin wayanda ba musulmi ba Allah ta'ala ce babu wata dabba da ke tafiya a ban kasa face arzikinta yana wurin Allah sannan wa ya'lamu mustaqarraha ya san matabbatarta wa mustawda'aha da ma'ajiyarta shi za ka ce arzikinka ya san adireshin ka ka kuma baka san inda yake ba ya san ya san ka kuma ya san adireshin ka shi sa sai ka gama galantoyin wani lokaci yana nan kusa da kai ma wani ba ba gani har kasar sai ya bari kuma dai ya dawo dai jiya iyau sai ya dawo kuma in arzikin yana nan kuma sai ya samu wani kuma arzikin ba nan yake ba yana can sai a ce tafi can ayi ayi kai to me zaka je kai ya ce a shi dai a bar shi kawai da ya je kuma sai ga ya samu arzikin sa ce ya alamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Allah ya ce kowane abu yana nan a rubuce cikin lauhil mahfuz suratu hud aya ta shida wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tastabdi urrizqa ku daina karaya saboda jinkirin arzikin ku daina fidda rai daina giving up ka dinga ganin kai kai dai kawai dai shikenan dai kawai har ma ka dinga ganin kawai wasu kuka rako duniya wannan ganganci ne da kuskure wa ya gaya maka wani sai bayan shekara kaza arzikin zai zo wani kuma dalili kaza ne zai sa arzikin duk kowa da Allah ya rubuta da haka manzon Allah ya ce la tastabdi rizqa ku daina karaya saboda jinkirin arzikin ka dade kana nema ka fita ka je Port ka je Eko ka je ina ne duk ka je duk ka zagaya har yanzu shiru ba labari to wa kake cewa ba labarin da aka daina ganin jinkirin arzikin fa innahu yanda sha'anin yake lam yakun abdun babu wani bawa da zai kasance li ya muta ya mutu hatta ya buluga akhiru rizqin huwa lahu har sai ya kai ga ƙarshen arzikin da dama na sani fa ajmilu fi talab manzo Allah ya ce ku kyautata wajen nema akhdhul halal ku ci halal wa tarkul haram ku bar haram wallahi in akwai cikakken tarbiyyantar mutane akan imani da alqada'u wal qadar ko Allah barawo ba zai sata ba wallahi wayannan shugabannin da suke sace kudin al'umma ba za su yi ba saboda abun nan da ke hannunka in dai shine arzikinka ko wallahi ba sai ka nema ta haram ba zai zo ta ingantacciyar hanya ta halal zaka samu kilin ake cewa kilin money za ka samu kilin money wallahi wayannan yan bandit din da sun fahimci alqada wal qadar da wayannan kidnappers sun wallahi da basu jefa kansu a wannan bala'in ba duk abin da suke ganin sun samu ta haramtacciyar hanya in a cikin kaddara su akwai samun sa wallahi ta kasuwanci ta noma ta kiwo ta sauran hanyoyin da Allah ke arzikta bayan su wallahi za su samu arzikin su amma sai mutum ya garaje sai ga shi har yanzu 2020 kaza ta zo yana sa ran a 2020 kaza zai yi kaza ya yi planning ya zo ya ga plan din zai kare to bari ya harambe bari ya dage bari ya jawo arzikin da karfi ko ta wace irin hanya bari ya neme shi wannan shine babban abin da ke damu na fata an gane amma in mutum ya bi sahihan hanyoyi mun dai ji kowa da kaddararsa akwai wanda ya ɓata wa Allah ya cutar da bayan Allah kuma abin nan da Allah ya rubuta a lawil mahfuz zai samu shi ya samu bai wuce ba yanzu wani bai san adadin mutanen da ya kashe ba kuma har yanzu a wahala yake saboda iyayen gidansa shi ma sun mai da shi suke sa amma san masa ake in ka zo tsawon shekara biyu uku duk da yake ta wannan yake ta sabauta mutane yana halaka su me yake da shi mai ajiye babu wannan kala ya canza babu wacce nutsuwa ya samu babu kullum mutum yana cikin daji buɗe-buɗe da shi ba kaza ba kaza to inda muna da imani da alƙaba wal qadar ba bukatar sai mutum ya ci haram ba bukata ka dai ji an ce arzikinka yana nan kuma wallahi ba za ka mutu ba sai ka cinye shi in dai naka ne to za ka samu inda matsalar take shine kawai ba mu yarda da Allah ba shine kawai ba mu gaskata Allah cikin alƙawuran da ya mana ba ba mu yadda cewa tun kan zuwan mu duniya da shekara dubu hamsin Allah ya tsara kai waye in ka zo duniya me za ka samu in ka zo duniya duk komai baka san cewa Allah ya gama yi ba to kana ganin kamar dabaraka da wayanka zai canza kaddara Allah kenan kaddarar da tun kan halicci sama da ƙasa ita tana nan yanzu kai wannan kaddarar ba ta yi ma ba kana ganin kana da wani azanci da hikima ko wayo da za ka sauke kanka daga kaddarar da Allah ya saito akan ya saita ka akai ka koma wata kaddarar daban to abinda kullum muke ta kokari me yake nan hanya ta halal neme ta ka bita inda rabon arzikin anan yake zaka samu wani hadithin ibn hibban ya ruwaito shi hadithi na 3239 al-hakim hadithi na 2234 imam al-baihaqi hadithi na 10184 abu nu'aym fil hilya cikin hadithi na mujalladi na uku shafi na 156 hadithin jabir bin abdullah radiyallahu an wa qala al-hakim al-hakim abu abdullah an-nisaburi yake cewa sahihun ala shart al-shaykhain wa wafaqahu adh-dhahabi wa sahahu al-albani fi sahiha hadisi na 2607 fa idza ayqana almuslimu bidhalika in har musulmi ya yadda da haka ya yadda cewa jinkirin zuwan arziki ba shi ke nuna ba zai arziki ba in har musulmi ya yadda cewa arzikinsa sai ya zo masa kuma sai ya cinye shi kakaf kafin ya mutu to radiya zai yadda wa sallama zai miƙa wuya lil qada'i ga hukuncin Allah wanƙada kuma zai janyu zuwa ga wannan hukuncin Allah wa radiya bima qasama Allah lahu kuma zai yarda da duk abin da Allah ya raba ya bashi bal yusallim wa yarda bal zai sallama wa Allah kuma zai yarda wala yakun mimman qala Allah fihim ba zai taba zama cikin waɗanda Allah ya faɗa a kansu ba fa'ammal insanu amma mutum idan mabtalahu rabbu idan Ubangijinsa ya jarraba shi ya gwada shi fa'akaramahu ya karrama shi wana amahu ya ni'imta shi maimakon ya gode wa Allah maimakon ya biya haƙƙin wannan ni'imar fa ya ƙulu rabbi akaraman sai fa ya fara fankama sai ya fara cika baki sai ya fara girman kai ubangiji na ya karrama ni ubangiji na ya girmama ni ai na ma cancanci hakan ai kaza ai kaza ai kaza wa amma wa amma idza mabtalahu rabb faqadara alaihi rizqa wa amma idza mabtalahu amma idan ubangiji ya jarraba shi faqaddara alaihi ko faqadara alaihi rizqa ya ƙuntata arzikinsa fa ya ƙulu rabbi a hanani sai ce ubangiji na ya wulakanta ni kalla Allah ya ce ba haka al'amarin yake ba fa idza alimta anna rizqa bi yadillah ya kai dan uwa in har ka yadda ka kuma san arziki a hannun Allah yake wallahu khairur raziqina kuma ka san Allah shine mafi alherin masu azurtawa la razika babu mai iya azurta liman mana a wanda Allah ya hana shi wala mani a kayar da babu mai iya hana liman razaka ga wanda Allah ya azurta shi iza aikanta bi zalika in ka sakankance ka yarda da haka salimta ka warke min afatin kathiratin daga rashin lafiya mai yawa dan uwa ka samu waraka in ka yarda da wannan karatun ko wallahi ka warke duk cututtukan da suke damun ka wallahi da yawan su ka warke daga afat illoli rashin lafiya mai yawa wa min ha daga cikin abubuwan da zaka warke in ka yarda da wannan karatun alqalaqa ka huta da fargaba alqalaqa ka huta da damuwa da ana kiransa qalaq zaka warke daga cutar damuwa cutar depression din nan rashin alqada'u imani da alqada'u wal qadar shike jefa mutane cikin depression to inda za ka dawo ka yadda arziki a hannun Allah yake ba mai azurta wanda Allah ya talauta ba mai iya talautar da wanda Allah ya azurta ka yadda da haka to daga cikin magani ne na cututtukan da ke damun zuciya cikin cututtukan da za ka warke in ka yadda da wannan akwai alƙalab fargaba ka daina fargabar cewa kaza ko kaza ka daina damuwa wadiqun nafsi da kuncin zuciya ka daina samu za ka dinga samun ranka cikin walwala allazi yantabu man lam yatahallau bisabr irin kuncin zuciyar da waɗanda ba su ado da haƙuri ba suke fama da shi indal bala'i lokacin da wani bala'i ko jarabawa ta zo musu wa shukuri da kuma godiya inda na'ama'i lokacin da wata ni'ima ta zo musu fa inna unwana sa'adati domin alamar arziki ga bawa alamar jin daɗin rayuwa ga bawa yajibu an ya tahalla bi halmomin annahu idza u'tiya shakara wanda mumini ake so yayi kwalliya da ado da wannan alamar shine ya zama annahu idza u'diya ya zama duk sanda aka bashi shakara ya zama cikin masu godiya in Allah ya baka ka gode godiya da baki godiya da gabobi wa idza butuliya in mutum ya shiga cikin waɗanda Allah ya jarrabe su sabara zai yi hakuri wa idza aznaba gafara in kuma yayi wa Allah laifi zai nemi gafara hadha huwa sha'anul mu'minil haqqi wannan shine yanda sha'anin mumini na gaskiya yake almuhsin mai kyautatawa allazi balaga darajatul ihsan wanda ya kai mataki da daraja ta ihsani ya wuce matakin musulunci ya wuce matakin musulmi ya wuce matakin mumini ya kai matakin muhsini ja'alani Allah wa iyyakum minhum Allah ya sa ni ya kuma sa ku a cikin su qawluhu nafadhat mashi'atuhu bi sabiqi ilmihi me malai yake nufi da wannan bi ma'ana abun nufi anna darajata thalithata mataki na uku min maratibil qadar daga cikin matakan kaddara wa hiya al mashi'atu shine ganin damar Allah bi huduthi ma qaddarahu subhanahu wata'ala da faruwar abinda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara faruwarsa fil azal tun fil azal wa alimahu kuma Allah ya san zai faru qabala an yuqaddirahu tun kan ya kaddara shi wa qabala an yaktubahu kuma tun kan ya rubuta shi huwa qadruhu wannan kaddarar Allah ce da ta gudana fi sabiqi ilmihi cikin iliminsa da ya gabata kama zakara sheikh kaman yanda sheikh ya faɗa wato sheikh abin nan wato al-imam al-qahtani wa kama dalla ala zalika al-qur'an wa sunna kuma kaman yanda al-qur'ani da sunna suka yi nuni akan haka inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle Allah ya ce mu kowane abu mun halicce shi bi qadarin da kaddararsa kowane abu mun halicce shi da gwargwadansa suratul qalam aya ta 49 wa khalaqa kulla shay'in Allah ya ce mun halicci komai fa qaddarahu mun gwada shi takadiran kaddarawa gwargwado gwargwado suratul furqan aya ta 2 fa kullu shay'in yajri da kowane abu kenan yana gudana ne bi qada'illahi wa qadarihi da hukuncin Allah da kaddararsa fa'iza amanta bil ilmi idan kai imani da wannan ilimin na Allah sun ma'amanta bil ƙadari sannan kai imani da ƙaddara lazimaka to ya zama maka lazimi an tu'umina bil darajatin talisa ka kuma yi imani da mataki na uku yanzu ka yarda cewa Allah ya san komai tun kafin faruwarsa ka yarda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara komai ya kuma rubuta shi to wajibi ne kuma ka yadda da mataki na uku wahiya mashi'atuhu shine ganin damar Allah subhanahu wata'ala lil ashiya ga abubuwa allati tajri wa'anda abubuwan nan suna gudana wafqa zalikal qadr as-sabiq gwargwadon ko dacewa da waccan kaddarar da ta gabata fi ilmin lahi subhanahu wata'ala cikin ilimin Allah subhanahu wata'ala fa innahu bi kulli shay'in alimun domin shi dai Allah masanin dukkan komai ne ilmun azaliyun abadiyun kuma ilimin Allah ilimi ne na tumfil azal ilimi ne da bai gush baya gushewa tare da shi har abada la ya'tarihi naqasun wanda tawaya ba ta bujiro wa ilimin Allah bi halin min al-ahwal a kowane hali walidhalika saboda haka ne fa inna kulla ma yajri dukkan abin da kaga yana gudana inna ma yajri bi ma kana fi ilmin Allah yana gudana ne da abin da ya wakana cikin ilimin Allah wa ma qaddarahu Allah fil azal da kuma abin da Allah ya kaddara shi tun fil azal wa ma katabahu fil lawhil mahfuz da abin da Allah ya rubuce shi a cikin lawhil mahfuz min al masa'ib والفقر والغنى والحياة والموت na abin da ya shafi musibu kala-kala walfakari da talauci walgina da wadata walhayaci da rayuwa walmauti da mutuwa wa faƙadi mahabubin da rasa wani masoyi wa husuli margubin da samun wani abu da mutum yake kwaɗayi ko yake so kullu zalika duk wannan ya jiri yana fa gudana ne bi qada'illahi wa qadarihi da hukuncin Allah da kuma ƙaddarawarsa فما يجري من الأقدار وفق مشيئته سبحانه وتعالى abin duk da kaga yana gudana na ƙaddarori ya dace kuma da ganin damar Allah subhanahu inna ma huwa ainul adili wannan shine zunzurutun adalci abin da ka gani na ƙaddara ka adalci ne Allah bai zalunce ka ba haithu innahu subhanahu wa ta'ala inda Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma ya fa'alu ba dai a tambayarsa game da abin da ya aikata bal ya fa'alu ma ya sha bari ma Allah yana aikata abin da ya ga dama wa ya kuma yana zaɓar abin da ya ga dama fa huwa azza wa jalla da haka Allah mai girma da ɗaukaka la ya fa'alu illa adalan baya aikata wani abu in ba adalci ba wala ya khaluqu illa bil adli bai halitta kuma sai da adalci walam yuqaddir baya kaddarawa illal adla sai adalci iz annahu domin shi Allah subhanahu wataala huwal hakamu shine mai hukunci kuma mai hikima al'adul kuma mai adalci subhanahu la yumkinu an yusafa bai yiwa a sufanta Allah bi gairi zalika da wata sufar ba wannan ba walidhalika dan haka zakara al-musannifu mawallafin littafin ya ambata cewa inna tilkal aqdar wa'yancan ƙaddarorin wa tilkal mashi'a da wancan ganin damar ta jiri adalan minhu suna gudana ne da adalci daga wurin Allah bila udwani ba tare da udwani ba ai bila zulmin ba tare da zalunci ba li'anna ziddal adli domin kishiyar adalci huwa zulmu shine zalunci wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahun Allah subhanahu wa ta'ala kuma tsarkakakke ne an zulmi ga barin zalunci bal huwal hakamu shi mai hukunci ne al'adilu kuma mai adalci allazi ya'dilu fil umuri kulliha wanda yake yin adalci cikin al'amura gaba daya la yadhlimu mithqala dharratin bai zalunci daidai da kwayar zarra fil ardi wala fis sama a sama ko a ƙasa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil hadith al qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadithul qudsi yace ya ibadi Allah ta'ala yace ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni kam na haramta wa kaina zalunci inji Allah wa ja'altuhu bainakum muharraman na kuma sanya zalunci a tsakankaninku abin haramtawa fala tazalamu Allah yace kar ku yi zalunci hadithin muslim hadithi na 2577 wa huwa darafun min hadithi jibril wannan wani bangare ne na hadithin min hadithin dawil kai na wani dogon hadithi lokaci yayi to insha Allah sai mu tashi fa idza alimna annahu hakamun adilun wa annahu munazzahun anil zulmi wa ma rabbuka bidhallamin lil abid sai mu tashi nan gabar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah